الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا شاترا يكو شاترا قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ce daidai da 4 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin adabu birrul walidain ko ahkamu birrul walidain ko ahkamu birrul walidain na malam muhammad ibn salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna ta kawo ainihin wato maganganu da kuma labaran wasu manya-manyan malamai bayan Allah yanda suka kyautata zamantakewa da iyayensu musamman wajen biyayya su ga iyayensu musamman kuma mata mun karanta ainihin maganar ainihin wato hayawa ibn shurai wanda babban malami ne kamar yadda muka karanta kaɗan daga cikin tarjamasa a darasin da ya gabata babban malami ne hayawatu bin shurai ɗaya daga cikin jagorori kuma malaman musulunci a baya yana zaune a halka yana ba da karatu mahaifiyarsa za ta kira shi ta umarce shi ya je ya zuba wa kaji tsaba haka zai yanke karatun ya tashi ya je ya zuba wa kaji tsaba sannan ya dawo a ci gaba da karatu mun karanta abinda maimuni yake faɗa game da alfadul bin yahaya haka mun karanta maganar azubair ibn hisham shi ma wajen biyayyarsa ga mahaifiyarsa ya kasance ainihin wato shi ma a wajen biyayyarsa kai ga mahaifinsa haka ainihin wato mis'ar shi ma mun karanta wani abu daga cikin tarihin mis'ar ainihin wato da kuma irin shi ma yadda ya zauna da mahaifiyarsa da yadda ya mata biyayya sannan mun karanta maganar da ibn sa'ad ya kawo daidai game da shi ainihin wato mis'ar duk wajen nuna mana irin yadda manyan malamai na musulunci da muke tunkaho da su muke jin sunayensu wasu daga cikinsu manyan malaman hadithi ne wasu daga cikinsu manyan fukaha ne wasu daga cikinsu manyan malaman tafsiri ne amma wannan karatu da suka tara da ɗaukaka da suka samu da shuhura irin ta duniya da kuma shuhura ta addini wannan bai sa sun raina iyayensu ba bal suna kwantar da kai suna risinawa suna ƙoƙarin kyautatawa da faranta wa iyayensu mun karanta maganar muhammad ibn abdurrahman ibn abin zinad shi ma mun ji yadda ya yi tare da mahaifansa sannan mun karanta magana da ta inganta daga sufiyan ibn uyaina shi ma haka mun karanta abin da ya inganta daga hassan albasari abin da ya faɗa game da haƙƙin uwa da haƙƙin uba haka ashaibani shi ma ya faɗa game da abin da imamu sha'abi ya faɗa game da biyayyar uwa da kuma biyayyar uba duk mun karanta waɗannan ne don jan hankulan junanmu da ainihin sauran 'yan uwanmu wajen ƙoƙarin mu kyautata zamantakewarmu da alaƙarmu da iyayenmu wayanda suka rage mana mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi abin da ya kamata kafin mu rabu da su ko dai mu tafi mu bar su ko kuma su tafi su ban mu a mun karanta wannan shi muka yi ta yi kusan satin da ya wuce kuma ba za mu gushe ba wannan satin za mu dora za mu ji kuma wasu daga cikin manyan malamai wanda su ma za mu ji yadda suka zauna da iyayensu qalal muallif rahimahullahu ta'ala akwai wata magana mai ban sha'awa wadda da ita muka rufe karatunmu na satin da ya wuce na ta Amir bin Abdullah bin Zubair inda ya ce shekara guda da rasuwar mahaifinsa amma bai roƙi Allah wani abu ba face kawai Allah ya babansa afuwa tsawon shekara guda bai roƙi komai ba a wajen Allah kawai a duk sanda ya buɗe baki zai yi addu'a to kawai zai ce ya Allah ka yi wa mahaifina addu'a wato afuwa ka yi masa gafara قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال إبراهيم بن سماعة سمعت أبا حنيفة يتي إبراهيم ابن سماعة يتي سمعت أبا حنيفة يقول النعمان بن ثابت yace na ji abu hanifa babban malamin nan ɗaya daga cikin ainihin fukaha kuma ɗaya daga cikin ainihin manyan malaman mazahib da muke da su musamman fitattu guda hudu imamu abu hanifa annu'man bin thabit yau shine zamu ji ainihin yanda ya zauna da gyatuma yace naji abu hanifata rahimahullah ya kuli yana cewa ma sallaitu salatan منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي yace ban sake yin wata sallah ba ta farilla ko ta nafila tirran da malamina Hammad ya rasu face sai na nema wa malamina Hammad gafara tare da iyayena wannan yana nuna kuma matsayi da martabar malamai a wajen magabata in aka ce mutum malaminka ne ya karantar da kai to kana sanya shi ne matsayinsa da martabarsa kakan sanya shi ne a jerin iyaye shi yasa in ka nema musu gafara malaminka da ya karantar da kai ko a makarantar alkur'ani ko a makarantar addini wato dirasatul islamiyya ko a masallaci ko a ina ne to ko da bayan ya bar duniya shi ma yana da haƙƙin ka ci gaba da sanya shi a cikin addu'a ga abu hanifa ya nuna mana misali ce bai sake yin wata sallah ba la ta farilla ko ta nafila tirran da aka ce hammad ya rasu waye hammad ka koma can ƙasa malam ya ce huwa hammad bin abi sulaiman muslimun al-ash'ari maulahum abu isma'il al-kufi al-faqih in kana so yunzar litarjamati in kana son tarjamar wannan babban malami Hammad bin Abi Sulaiman ka koma cikin tahzibu tahzib mujalladi na uku shafi na sha shida zuwa na sha takwas da kuma siyaru a alamin nubala mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya zuwa shafi na ɗari biyu da talatin da tara za ka gane wane ne Hammadu ibn Abi Sulaiman ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Imam Abu Hanifa. ya ce bai gushe ba yana yi wa malaminsa hamma da addu'a tare da mahaifinsa ko tare da mahaifansa wa fi birrihi bi walidai game da biyayyar abu hanifa ɗin nan dai da kake jin labarinsa biyayyarsa game da iyayensa wa ta'azimihi li shaykhihi da irin yadda yake girmama malaminsa ya kulu ba'duhum har wani daga cikinsu yana cewa nu'manu kana abarran nasi kullihim بوالديه وبالأستاذ حمادي ما مد رجليه يوما نحو منزله ودونه سكك سبع كأطوادي wato wannan wani ne yake ainihin wato waɗannan bai suka koma cikin tarihu Baghdad mujalladin 13 shafi na 334 wani yake wannan rera waka game da Nu'man bin Thabit shine Imam Abu Hanifa yace Nu'man Nu'man din nan waye Nu'man shine Imam Abu Hanifa yace imamu abu hanifa kana a barrin nasu kullihimu yace shine mafi biyayyar mutane gabaki ɗayansu gawa biwalidaihi ga iyayensa in kana neman wanda a zamaninsa ba a samu wanda ya kai wato shi ya kai shi wajen biyayya ga iyayensa ba hammadi ne wa abinan abinan nu'man ne shine wato abu hanifa yace kana a barran nasu ya kasance mafi biyayyar mutane kullihimu ga baki ɗayansu bi walidaihi ga iyayensa wa bil ustazi hammadi da kuma biyayyarsa ga malaminsa hammad ibn abi sulaiman bari ka ji imamu abu hanifa ma madda rijilaihi yauman daidai da rana ɗaya bai taɓa miƙe ƙafafuwansa ba na hawa manzilihi ka ji wannan irin girmamawa ba wai wajen in gidan malamin a nan yake to bai taɓa miƙe kafafuwansa su kalli gidan malamin ba ba za ka yi mamaki ba wajen albarkar iliminsu ya ce ma madda rijilaihi yauman daidai da rana ɗaya bai taɓa miƙar da kafafuwansa ba na hawa manzilihi wajen gidan malamin wa dunahu sikakun kako ga tsakanin inda shi yake nu'man da gidan malamin akwai lungu-lungu akwai layika saba'un sun kai wajen guda bakwai manya-manya ka atsuwadi kamar manyan duwatsu layikan da ke ke tsakaninsa da gidajen fa layika ne manya-manya kamar girman duwatsu amma ba ya iya miƙe ƙafarsa ta kalli ainihin wato gidan malaminsa saboda girmamawa wa kana al-hasan bin ziyad imamu abu hanifa fa muke ji kenan al-hasan ibn ziyad yake cewa halafat ummu abi hanifa mahaifiyar abu hanifa ta yi halafat ala yaminin ta yi wata rantsuwa faƙarar li abi hanifa ta ce wa imamu abu hanifa sal fulana nilkas an yamini ga maɗanta bujumin malami ne na bugawa a jarida wanda duniya ta yadda da iliminsa da nagartarsa abu hanifa amma tunda ita ta haife shi ba ta gamsu ba ya ba ta fatawa sai take ce masa ka je ka tambayo min wane mai ba da labarai irin kissoshin nan wanda ba in aka ce alkas mai ba da ƙisoshi wanda wasu ma ba su inganta ba irin wani masu wa'azin turmin na a masallaci ko taron jama'a haka irin masu wa'azin turmi ga ɗanta babban malami na duniya amma ta ce masa ya je ya tambayo mata wani mai wa'azin turmi fa zahaba abu hanifa abu hanifa ya ce umma gani ki tambaye ni mana gani kaza kaza kaza imamu abu hanifa umarni ta bashi ta ce ka je ka tambayo min wane mai ba da kisoshin na a guri kaza fa zahaba abu hanifa ilai imamu abu hanifa ya tafi wajen wannan mai ba da kissar mai wa'azin turmin falan mara ahu a mai wa'azin turmi yana ganin imamu abu hanifa akramahu sai ya karrama shi wa bajjalahu ya girmama shi dan ya san matsayin imamu abu hanifa wa qala lahu hajatuka ya aba hanifa yace faɗi mai ce bukatarka a karmakallahu a biya menene ke tafa da kai ya imamu abu hanifa fa qala lahu imamu abu hanifa sai ya ce inna ummi halafat bi yaminin abinda ke tafa da ni fatawa na zo mahaifiyata ce ta yi rantsuwa wa amaratni an as'alaka anha hukuncin rantsuwar ta ce kar in tambayi kowa kai zan zo in tambaya akan rantsuwar ka bata fatawa fa ayyu shay'in taqulu fiha me za ka faɗa a kan hukuncin wannan rantsuwa da ta yi in ka ban ansa sai je gaya mata faƙala subhanallah ya abu hanifa ce subhanallah ya abu hanifa mithluka yanzu irinka ya haza ubi shi zai dinga zonaya ta yanzu kamar ka ka zo ka ce wai ni zan ba da fatawa a kan rantsuwa eh wannan ai sai nake ganin kamar zolaya ce a kar makallawa ake mun qala sai ce lam urid hada yace wallahi ba zolaya nake nufi ba da gaske ne walakinnaha amaratni sai dai mahaifiyan nan ta wace ta umarce ni wa karihtu an ukhalifa ni kuma ban san in saba mata yanda take so tunda ba saban Allah bane zai ta ce kai kai take so in zo wajen ka maka tambaya qala fa abtini fiha sai mai ba da kissa ya ce to ni maka yi mun fatawa a cikin wannan tambayar ko kuma shi abu hanifa ne ya ce don haka kenan wannan umarni na mahaifiyata ne fa'abti ni fi haka yi mun fatawa a cikin wannan tambaya mai ba da kissa ya yi fatawa faƙala abu hanifa abu hanifa sai ya zo ya ce aljawabu fi ha kaza wa kaza an gane ko? ko kuma fa'aftini fiha kai imamu abu hanifa kai za ka bani fatawa ni kaina akan wannan tambaya sai abu hanifa ya ce da shi to amsar wannan tambaya kaza da kaza da kaza ne ƙalal ƙas sai mai wa'azin turmi ya ce fa ƙullaha anni ka je ka ce ni na ba da fatawar yanzu ka bani fatawa ko eh to fatawar da ka bani ni ma na bata da ka je ka ce fatawa daga gare ni shine kaza innal jawaba kaza wa kaza amsar tambayar ta shine kaza da kaza an fahimta ko wannan ka koma cikin at-tabaqatus sunniya fi tarajumil hanafiyya lil gaz wato lil gazzi mujalladi na 1 shafi na 114 wa an hujr ibn abd al-jabbar al-hadrami قال حجر بن عبد الجبار الحضرمي yace kana fi masjidina qasun a masallacinmu akwai wani wato qas mai bada kissa mai bada labarai yuqalu lahu zur'a ana kiransa zur'a in an dan taro haka sai ya tashi ya dinga bada kissoshi da hikayoyi fanusiba masjiduna ilai Hujir bin Abdul Jabbar Al-Hadarami yace sai ake jingina masallacin mu zuwa gare shi sai a ce masallacin Zur'a saboda an san shi shahararre ne ya tashi in an dan taru sai ya tashi ya dinga bada kissa wa huwa masjidul hadaramiyyin amma masallacin hadaramawa ne amma tunda shi wannan alqas din yana ciki yana bada kissa sai ake cewa masallacin sa fa aradat ummu abi hanifata sai mahaifiyar ka san irin wannan tun da shi ake ji yana tashi yana kissoshi yana labarai sai mahaifiyar abu hanifa ta yi nufin an tastabtiya ta nemi fatawa fi shay'in akan wani abu fa'abtaha abu hanifa abu hanifa ya bata fatawa ya ce to umma amsar wannan tambaya ta ki fatawarki shine kaza falam ta kabalta ce ban yadda ba ta kaji ba ya bata fatawa ta ki karba faƙalarsa ta ce la a ƙabalu illa ma ya ƙulu zur'atul ƙas ni ba fatawar wanda zan ji sai fatawar zur'a alƙas wannan zur'a ɗin mai wa'azin turmin nan ta ce fatawarsa kawai nake ita zan saurara faja biha abu hanifa a wannan ruwayar aka ce imamu abu hanifa da kansa ya taho da mahaifiyarsa ila zur'a zuwa ga shi wannan zur'a din faƙala sai ce da shi hazihi ummi ya ce zura wannan mahaifiyata ce tastabti ka fi kaza wa kaza tana neman fatawarka akan kaza da kaza faƙala sai ce an ta'alamu minni wa afka ce ai ina wane mutum wane mutum ai kai kafi ni sani kuma kafi ni fahimtar addini fa abtiha anta kai zaka bata wannan fatawa فقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة يقول قد أبتيتها بكذا وكذا أي نابات فتواتن أجدانة متى كذا دا كذا فقال زرعة سي زرعة يقول القول كما قال أبو حنيفة يقول أمة فتوار يندك أبو حنيفة يا فلا هكا تك فرض يروي سنسيتين فرض يسيتين دوان صرفة تتوم تفجيرها a koma cikin tarihu Baghdad mujalladi na 13 shafi na 363 wannan fa Imamu Abu Hanifa kenan Imamu Abu Hanifa wa an Yahya al-Himmani an abi qalaji kana Abu Hanifa Abu Hanifa ya kasance yudrabu an yi masa duka aka ma kulle shi a kurkuku dan a kurkuku ya rasu ala an yali alƙada a kan sai an ba shi alƙalanci faya a ba shi kuma ya ce ba zai ba alƙalancin da yanzu hadda cin hanci ake bayarwa don a naɗa mutum imamu abu hanifa aka ce alƙali za mu naɗa ka ya ce sam ba zai ba aka yi aka yi ce ba zai ba da aka aka garkame shi a kurkuku walaƙad sami'tuhu ya biki yahayal himmani ko mahaifin yahayal himmani yake cewa na ji shi yana kuka to sai muka ɗauka kukan za a kulle shi a kurkuku ne waƙalar sai ce abki gammana ala walidati ya ce babban takaici na da bakin ciki na akan wannan kulle ni mahaifiyata na daina ganin mahaifiyata wa zai kula da ita wa zai hidimta mata wannan hadithin wannan magana tana cikin manaqibul imam abi hanifa wa sahibaihi na imam zahabi shafi na 26 wa ana ali ibn harmala qal ali ibn harmala ya ce kana abu yusufa alƙazi ya fi dubur salati allahumma gafirli wali walidayya wali abi halifa abu yusuf ɗaya ne daga cikin almajiran imamu abu hanifa da shi da abul hassan ashaibani wayannan manyan almajiran imamu abu hanifa kenan to abu yusuf alƙazi alƙadi ne ya fi dubur salati bayan kowace sallah abu yusuf yana yin addu'a yana ce Allahumma gafirli wali walidayya wali abi hanifa kaga shi ma in kai sai an samu mai maka mun karanta a baya abu hanifa duk sanda yawa mahaifansa addu'a sai ya yawa malaminsa hamad ibn abi sulaiman addu'a to gashi shi ma almajirinsa abu yusuf duk sanda ya yi sallah sai ya nema wa iyayensa gafara sai ya nema wa malaminsa abu hanifa gafara ka koma cikin al'intiƙa na ibn abdulbar shafi na 140 da fada'ilu abi hanifa na ibn abil awam shafi na 305 wa kana abul abbas ahmad bin ali al-abbar hafizan متقنا عالما ربانيا من علماء الأثر ببغداد أبو الأباس من سنة أحمد ابن علي الأبار يا كسن حافظا متقنا حافظ نيا علم حديثي يا كي متاكين حافظ متقنا قا حدا aliman malami ne rabbani kuma mai ba da tarbiyya min ulama'il athar yana daga malaman hadisi bi bagdad a kasar bagdad kala ja'far al-khaldi al-khuldi ja'far al-khuldi yana cewa kana al-abbar wancan malami abul abbas ahmad bin ali al-abbar ya kasance min azhadin nas yana daga cikin mutane mafiya zuhudu da gudun duniya ista'azana ummuhu fi rihlati ila qutayba wannan babban malamin da kake ji ya nemi izinin mahaifiyarsa ta sahale masa ta bashi dama yana so zai yi tafiya kuma tafiya irin ta neman ilimi zuwa ga wani babban malami mai suna qutayba falam ta azalla wuta ce bata bashi izini ba na sake maimaita ba fa neman kuɗi zashi ba ba fa neman kuɗi za shi ba ba wani guri zai je wajen wasu abokansa ba ta ce ba ta so za mu karanta a can gaba za ka ji wani wanda mahaifiyarsa ta ce mutanen da suke zuwa wajensa ba ta son su ba ta yadda da su ba akwai ran da suna ta watan daga nesa ya ce ku ƙara zuwa nan babata ta ce ba ta son ganin ku ba ta son ganin ku tare da abokai nawa iyayenka suka nuna ba sa so kuma ka kira buwa da su abokai nawa a ce ba kai ba wani kuma kana nan sai kun haɗu da shi kuma ka ce kana so ka yi albarka kuma ka ce kai ma nan gaba kana so ka yi wa 'ya'yanka magana su ji wayannan manyan bayan allah daga wanda zai je jihadi uwar ta ce bata yadda ba ko baban ya ce bai yadda ba sai wanda za shi neman ilimi a ce ba a yadda ba ina sake maimaitawa ba fa inugu ya ce za shi ba fa ba legas iko ya ce zai je neman kuɗi ba fa kawai an bata mutum rai kawai sai ya cuccusa kayansa a ghana mosbo kawai dai a ji labarinsa yana iko shi yasa sai ga mutum ya kare a karkashin gada lokacin da zai dawo hakan shi duk ya zama akwala haƙorar duk sun zube ya yi baƙi saboda zunubai sun masa yawa kuma abin da ya je nemowa bai samu ba ko ba kwa lura da irin waɗannan ne wannan bawan Allah kaji an ce sai da aka ziga shi aka gaya maka aka ce hafizan mutqinan aliman rabbaniyan min ulama'il asar bi bagdad to kai kuma ban san me yake ba kai kuma shi dai kaji taken sa a bagdad in aka ambace shi an sallama inda a ilimin hadisi sannan Ja'far al-Khuldi yake cewa wannan abbar din da kake ji min azhadin nas amma duk da haka ba yawo za shi ba ba tana tsoron zai lalace ba ba tana tsoron zai shiga cikin 'yan daba ba ko zai shiga cikin wasu mutane gurɓatattu ba a'a ya nemi izinin tafiyar rihila wajen tafiya ta neman ilimi ila kutaiba zuwa kutaiba zuwa ga malam kutaiba falam ta azallahu bata bashi izini ba haka ya hakura ya zauna thumma matat sai ta rasu fa kharaja ila khurasan yanzu tunda ta rasu sai ya ga cewa to yanzu zai iya tafiya kenan tunda yanzu ba ta rayu sai ya fita zuwa khurasan thumma wasala ila balkh sannan ya isa zuwa garin balkh wa qad mata kutaiba shi kutaiba din yana wannan garin yana zuwa sai taran malam kutaiba ya rasu shi fakanu yu'azzunahu ala hadha sauran malamai ko abokansa sun kasance suna yi masa ta'aziyya akan rashin haduwarsa da kutaiba ya yi wato mayata da kulafucin ya samu zuwa wajen kutaiba ya karatu Allah bai kaddara ba mahaifiyar ta ce bata ba da izini ba haka ya tattara ya haƙure ya mata biyayya lokacin da ta rasu ya samu dama ya tafi yana zuwa shi kuma malam kutaiba ya rasu shi yasa sai ake mata aziya saboda an san kudurinsa da irin kulafucin da yake na zuwa wajen kutaiba faqala sai ce hadha thamaratul ilm in ikhtartu ridal walida yace wannan shi ma yana daga cikin ƴaƴan itace na ilimi wannan abin da ya faru shi ma yana daga cikin wato amfanin ilimi in ikhtartu ridal walida dan na zabi yardar mahaifiya haka ban yi asara ba wannan shi ma yana daga cikin samaratul ilm abinda nayi din neman yardar mahaifiya ne wannan hadithin wannan magana ita ma ka koma cikin siyarwa a alamin nubala mujalladi na sha uku a shafi na 443 da kuma tarihul islam wato na 21 shafi na 51 yawwa za ka iya aiwatarwa ɗaya kenan kuma ƙila zaman da ya zaman tana buƙatar kulawarsa saboda in ya tafi tana ganin ba wanda zai kula da ita wannan ya sa da ta nemi ya zauna ɗin ya zauna to yanzu tun da babu ita kaga dama ɗawainiya da kula da ita ne to kuma ba ta to tun da ba ta nan sai ga ya samu dama yanzu da zai iya tafiya tun da dama abin da ya himmantu zai je ɗin yardar Allah ce neman ilimi ne ina fata an gane tun da ba saɓan Allah ba ne وعن عبد الملك ابن قريب قال عبد الملك ابن قريب yake cewa kana kahmas ibn al-hasan ga wani babban malami da ake kira kahmas kahmas ibn al-hasan ya'malu fil jis yana yin leburanci ne aikin suminti yake kulla yawmin bidanaqain kullun yana yin aikin leburanci ko burkilanci na taro biyu taro biyu ake bashi ka koma can ƙasa ya ce addanak waddanik sudusu dirham dirhami ɗaya ne ɗaya bisa shidan dirhami in lokacin da ana kwabbai ne sai ka ce kwabo shida an gane ko ko ɗaya bisa wato shida na dirhami shi ake kira da addanak ko addanik ka koma cikin asiha mujalladi na hudu shafi na 1477 za ga fassarar wannan addalik din fa'iza amsa idan yamma ce ya gama burkilanci ya gama gini ishtara bihi fakiha wannan tararen da aka bashi kawai sai siyo mata fruits sai siyo fruits ya siyo ko abarba ko lemo ko tufa ko dai wani abu da ya san tana so fa'ata bihi ila ummi sai kawo mahaifiyarsa sai kawo mahaifiyarsa wa kenan kahamas kana jin labari to in baka san shi baka san shi kahamas babban malami ne yana zuwa yayi wahala yayi kwadago ya samu kuɗi kawai dan ya zo ya baba sa hidima ba wanda yana samu ma baya son su gane wayin sun gane ai za su dinga zuwa da request ka san wani lokaci ma su ba ba ma nasu bane kawai su ce wai ayi wa wani shi yasa sai ya tabar da sawu yana da gidaje a wurare da filayen kai can dan maliki zaka yi ta ganin da kafta kaftan filaye amma babansa bai sani na ga maka wallahi amma babansa bai sani ba iyayensa ba sani ba wai saboda iyayensa in suka sani akwai matsala kowa zai sani abokansa duk ya kai sun kowa ya sani ya siya a guri kaza abokansa sun sani amma babansa bai sani wanda zai zame masa matsala a cikin sani shine babansa ko babansa Allah ya shiryar da mu وعن عبيد الله بن محمد القرشي قال يتي حدثني شيخ من بني نمير قال كان كهمس أبر شيء بأمي وكان يكسه البيت ويخدم أمه فأرسل إليه سليمان ابن علي الهاشمي بسرة وقال اشتري بها خادما لأمك لأنه كان مشغولا بخدمتها فأراده على أن يأخذها فأبى فألقاها في البيت فأخذها وخرج يتبعه حتى دفعها إليه عبيد الله بن أو عبيد الله بن محمد القرشي yake cewa wani dattijo ya bani labari haddathani shaykhun wani dattijo ya bani labari min bani numair dan kabilar bani numair kala yace min kana kahmas wannan kahmas din ya kasance a barra shay'in bi ummi wato yana matukar yin biyayya ga mahaifiyarsa shine mafi biyayya ga mahaifiyarsa wa kana yaksahul bait a matsayinsa na kahamas shine yake share mata gida wa yakdumu umma shi yake mahaifiyarsa hidima ya mata wanki ya mata shara ya mata hidima fa arsala ilaihi sulaiman ibn ali al-hashimi sai wani mawadaci na wannan zamanin nasu ana kiransa Sulaiman ibn Ali al-Hashimi sai ya aiko wannan babban malami Kahamas bi surratin da jakar kuɗi wa qala sai ce ishtar biha khadiman li ummik wannan kuɗin ka sai wa mahaifiyarka bawa ko baiwa da za ta dinga yi mata hidima li'annahu kana mashghulan bi khidmatiha saboda wannan mawadacin ya lura Kahamas ya shagaltu gaba ɗaya da hidiman mahaifiyarsa sai a zo karatu bayana sai a zo ana cikin karatu sai a ga ya tashi shikenan sai ga ya shagaltu da yawa mahaifiyarsa hidima sai ga to bari ya bada kuɗi a sai mata baiwa da za ta dinga hidimta mata fa aradahu ala an ya'khuzaha wannan mawadaci Sulaiman ibn Ali al-Hashimi sai ya nufi Kahamas ya karbi wannan jakar kuɗi fa'a ba Kahamas sai ki karba fa alqaha fil bayt yayyayi ki karba kawai sai ya jefa masa cikin gida fa akhadha kama sai ɗauko jakar wa kharaja ya fito da jakar ya tiba'uhu yana bin wannan bawan Allah Sulaiman ibn Ali hatta da fa'aha ila yace nagode nagode Allah ya saka da alheri har sai da ya danka masa yace in dai wannan hidiman ne ba na son a sauke mu ita kyale ban buƙatar in sai mata wani wanda zai mata hidima ba ta da mai hidimar da ya wuce da haka maganar nemo mata yar aiki da za ta kamar yanda wani yana ganin kamar yayi kwazo haka yar aiki kila dattijuwa ce ta manyanta wani lokaci ta zo ajiye ta mata yadda ita tana ganin ta cika kaza ta cika kaza ko ta share gurin ta sake batawa in ta zo wani lokaci kila baka sani wai ta duddungure mata kai ta zo ajiye ta ba tare da ta kai kasa wata sake ta kai za ka yi wakilcin maka haka ba wanda zai iya maka wannan hidima fiye da kai so kana ganin kamar ka dauki yar aiki tana mata kana biyan ta kuɗi kana kaza kana kaza la'alla akwai abubuwan da take mata ba ta jin daɗi saboda ba uwarta bace kai kuma mahaifiyarka ce to kaji an ba ka hamas kuɗi ya nemo yar aiki da zai da za ta dinga kula da mahaifiyarsa ya ki karɓar kuɗin ya ce shi ne zai dinga yi mata hidima ka koma cikin hilyatul auliya mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da goma sha biyu وقال الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي يتي كان رحمه الله بار برا بأمي wannan kamas din rahimahullah mutum ne mai matukar biyayya ga mahaifiyarsa falamma matat yayin da ta rasu hajja wa qama bi makkata hatta mata bai samu fita ba har sai ran da ta mutu da ta mutu sannan ya je aikin hajji ya kuma yi zamansa a garin makka har shi ma ta Allah ta kasance ya rasu ka koma siyarwa alamin nubala mujalladi na shida shafi na ɗari uku da sha bakwai wa qala al-gassanu bin al-mufaddal gassanu bin al-mufaddal yace haddathani rajulun min quraish yace wani mutum cikin quraishawa ya labarta min qala yace da ni kana amru bin ubaidin ya ati kahmasan wato amru bin ubaid wa kana min ru'usil mu'tazila wannan amru bin ubaid din yana daga cikin shugabannin mu'tazilawa yana cikin shugabannin mu'tazila to yakan zo wajen kahmas yusallim alai ya yi wa kahamas sallama wa ya jilisu inda ya zauna a wajen kahamas huwa wa ashabuhu da shi da almajiransa faƙalar lahu ummu sai mahaifiyar kahamas ta ce da shi inni ara hadha wa ashabu ina ganin wannan mutum da shi da almajiransa suna zuwa nan wa akrahuhum ban san su wa ma yu'jibuni ba su taba burge ni ba ba sa burge ni in gansa a nan gurin ka fala tujalisuhum kar ka ƙara zama da su babban malami irin ka Hamas da nasu almajiran amma ana ma warning wasu mutane suna zuwa kai ya ƙara zama ballantana kai shekara ka nawa gaba da dududu guda nawa kake babban malami irin kamas ana sa doka ta ce ba na san ganin su kasu kara zama a inda kaci qal yace fa jaa ilaihi amr ana nan ko wannan amr bin ubayd wannan ba mu'tazile din sai gashi nan ya taho wa ashabuhu da almajiransa fa ashrafa alaihim kamas ya hange su fa qala sai ce inna ummi qad karihatka wa ashabak fala ta'tuni babata ba ta son ka da kai da mutanenka karka ƙara zuwa wajena kana ta kare waye wanda ba za ka iya yanke alaka da shi ba saboda rashin kirkinsa da rashin tarbiyyarsa iyayenka su ce ba sa son ka da shi amma ka ci gaba da mu'amala da shi wannan ka koma cikin ainihin wato hilyatul auliya mujalladi na shida shafi na 212 waja anil waja an ibn al-qasim annahu kana yuqra'u alaihi almuwatta labari ya zo daga ibn al-qasim ibn al-qasim ana karanta masa muwatta idh qama qiyaman tawilan almajirai suna karanta yana sauraro kawai sai aga ya miƙe tsaye kuma ya dade a tsaye kamar yanzu ana makaranta kawai sai aga na miƙe tsaye sai aga ainihin wato ibn al-qasim ya miƙe tsaye kuma ya miƙe tsaye dade a tsaye sun majalasa can sai kuma aga ya zauna sai a ci gaba da karatu faƙila lahu sai aka tambaye shi fi zalika game da haka akarama kallah muna ganin ana cikin karatu sai muga akarama kallah an miƙe kuma can an an dade sai muga kuma akarama kallah an zauna to ba mu gane menene fiqhun haka faqala sai ce nazalat ummi tas'al tas'alu hajatan mahaifiyata ce nazalat take saukowa daga sama tas'alu hajatan take tambayar wata bukata tata faqamat sai ta tsaya wa qumtu liqiyamiha sai in ga babu ladabi tana tsaye ni ina zaune da haka sai in miƙe dan kar ya zamanto sai nayi haka sai ta sunkuyo kanta kenan tana sauraro tana mun magana ina amsa sai in miƙe tsaye dan ina kusa da ita wajen magana fa wa qumtu liqiyamiha falamma sa'adat da naga ta hau sama ta koma jalastu sai ku ga na zauna ka koma cikin tartibul madarik mujalladi na uku shafi na 258 wa qala abubakar ibnu ayyash abubakar ibnu ayyash yace rubbama kuntu ma'a mansurin fi manzilihi jalisan yace sau da yawa ina kasancewa tare da mansur ibnu mu'tamir mansur ibnu mu'tamir fi manzilihi a gidansa jalisan yana zaune fatasihu bihi ummu sai mahaifiyarsa ta kwala masa kira wa kanat fadhatan ta kasance mai mugun hali Allah ya jarabce shi da mahaifiya wato fadha fadha shine wato alfadh shine aljafi almusi wato mai mugun hali ghalizatan mai kaushin hali haka take haka Allah ya jarabce shi da ita da haka ana zaune kawai sai sai ji ta kwalla masa kira fa ta kulu sai sai ji ta ce ya mansur baya akramaka Allah ko ya alhaji ko kaza kawai ta je ta kwalla masa kira yuriduka ibnu hubaira alal qada an kai mata ƙara saboda shi ma an mata yin alƙalanci ya ki karfa to sai a je a kai ka sai aka kai mata ƙara in ta kwalla masa kira ta kwalla masa kira sai ta ce wato ibnu hubaira ya ce ya nufe ka alal qada akan yin alƙalanci fata ba alai kaki ko kaki karba ko wa huwa wadi'ul lihiyatahu ala sadri gemunsa ya saukar da shi haka kan kirjinsa ma yarfa'u darfahu ilaiha baya iya daga kansa ya kalle ta haka za ta yi ta yi ta yi ta yi ta surfa masa fada gemunsa yana kan kirjinsa haka sai ta gama ta tafi sannan sai ya daga a ci gaba da karatu ka koma cikin hilyatul auliya mujalladi na biyar shafi na arba'in da biyu wa qala al harith ابن أسد المحاسبي رحمه الله حدثنا سعيد بن عامر حدثنا هشام ابن حسان قال كان الهزيل بن حفصة يجمع الحطب ونباهم الله دا ake kira al-Huzail ibn Hafsa ya kasance yana tattara al-hataba itace fi sayf lokacin sanyi wa yuqashshiruhu ya faffaskara shi wa ya'khudhu al-qasba ya dan dauki kara wato kara fa yaflaquhu ya kakkarya karan qalat Hafsa Hafsa ma wato wato Hafsa yace Hafsa tace kai fakuntu ajidu karra na kan ji sanyi tunda lokacin sanyi ne qal wato in ta ji sanyi qala ta mai bada labari yace fayaji'u bil kanun sai ya zo da makamashi shine kanun sai ya zo da makamashi hatta ya da'ahu khalfi wa ana usalli sai ya zo da makamashi ya kunna sai ya sa shi daga baya na ina sallah ita tana sallah dan ta dan dinga jin dimi wa indahu man yakfihi law arada zalik akwai wanda zai iya masa wannan aikin inda ya ga dama zai iya daukan wanda zai masa wannan aikin yana da ƴaƴan da za su yi masa wannan aikin yana da dalibai da za su yi masa wannan aikin inda ya ga dama akwai wanda zai isar masa ya dauke masa wannan aikin inda ya ga dama qalat hafsa mahaifiyar da kanta take cewa fayuqidu li zalikal hatab al muqashshar haka wannan itace faskararre wanda ya faskara haka zai zo ya kunna mata wuta wal kasaba da wa'annan kirare wato wannan kara al mufallaq wanda ya kakkarya haka zai zo ya kunna mata waqudan wuta yudfi'uni tace kuma yana kunna mun wutan daidai gurgudo yanda za ta dumama ni wala yu'dhini rihuhu yanda hayakinta ba zai dinga cutar da ni ba zai yanda zai da mun kawai ya dinga amfanar da ni hayakin ba zai cutar da ni ba qala tace farubbama aradtu an ansarifa ilai sau da yawa sai nayi niyyar in yi maza in yanke sallah in juyo zuwa gare shi fa aqula sai in ce ya bunayya kamar sai nayi kamar in juyo in ce ya kai dana irji ila ahli ka tafi gida mana da iyalansa ba zai zo sai tana sallah shi kuma ya dan kunna mata wannan tana jin dimi tana jin dadi tana sallah ta ce sai na yi niyyar kamar in yanke sallar ko in na je wani guri in tsaya in juyo in ce masa ka tafi gida mana sun ma'azkuru ma yurid sai in tuno me yake nema albarka yake nema da aka da na tuno cewa albarka yake nema fa ukhalli anu sai rabu da shi kawai yana nan yana duma mata tana jin dimi tana ta sallace ta ce sai na dan tausaya masa dan juyo in ce ko ka tafi gida kawai sai in tuno me yake nema albarka yake nema kawai sai in kyale shi wa kana yaghzu wa yaquj ya kasance yana zuwa jihadi yana zuwa aikin haji qala tace fa asabathu humma wata rana sai zazzabi ya kama shi wa qad hadara al-hajj kuma ya riga ya je wajen ya je aikin haji fanafi fanakiha sai ya warke falam ash'ur ban sani ba inji mahaifiyar tace har yayi zazzabin sa ya warke ban sani ba ban sani ba hatta ahalla bil hajji har sai da ya riga ya shiga haramar aikin hajji qultu sai na ce ya bunayya ya kai dana ka annaka khifta an amna'aka kamar ka ji tsoro ne dan kan in hana ka ko tunda ta ga yanayin jikin za ta ce a to ka fasa ka bari sai ka samu sauki da haka sai da ya samu saukin bai gaya mata ba har sai da ya harama da aikin haji sannan sai ta samu labarin bashi da lafiya sai ta gano cewa yana ya ki gaya mata cewa bai da lafiya dan kar ta ga halin rashin lafiyar ta ce masa ya fasa ka annaka kibta an amna'aka ma kuntu li af'ala tace bazan yi haka ba qalat wa kana lahu laqahatun mahaifiyar da kanta take cewa ya kasance yana da laqaha laqaha ita ce taguwa sabuwar haihuwa an gane ko taguwa sabuwar haihuwa ita ake kira laqaha ko al-liqha bi wato liqha wato bil kasri bil kasri wal fathi za ka iya cewa liƙiha ko laƙaha an naƙatul ƙaribatul ahadi bin nataj ita ce taguwar da bata daɗe da haihuwa ba ma'ana bai jego kenan wadda take shayarwa ka koma cikin annihaya fi garibul hadith mujalladi na hudu shafi na 262 ta ce to yana da irin wannan taguwa ɗin fa kana ya ba'athu ilayya halbatan bilgada kullun yana aiko min da sabon nonon da ya tatsa da safe sai aiko min shi fa aqulu nakan ce da shi ya bunayya ya kai dana innaka lata'lamu anni la ashrabu ka san bana sha an kai ko wa ana sa'imatun ka san ina azumi kuma kullun sai ka tatso ka aiko ka san ba wani lokaci ba baki na ba abu da yake ba ina azumi fa yaqul sai ya ce ya ummul huzail ya ke uwar huzail shi din kenan inna adiyaban labani ma ba ta fi duru'il ibn ai nonon da ya fi daɗi shine wanda ya kwana a hantsar taguwa iskiman shi'iti ai dama ba wai ina kawo ba ne don ke ki sha ki sha yadda duk wanda kika ga dama wannan na farkon ya fi daɗi in an tatso shi to duk wanda kike ganin ya dace ki bashi ki dinga bashi ya sha za ka kana kai mata ba ita take amfani da abin ba ba ruwanka kana kai mata a tamfofi wani lokaci sai ga ta rarrabar ba abin da ya ma zafi ka siyo kayan abinci ko ka siyo kaza tana babba wasu mutane da suke ganin ko yan uwa suna cikin bukata ba ruwanka wani za a ga cewa to tunda ina kawowa ba ita take amfana ba ya daina kawowa ba haka bane kaji yanda ainihin wato wannan bawan Allah Al-Huzayl yake fada yake ta dama ba wai lalle sai kin sha ba ki shayar da wanda kike so na tatso miki wanda shi yafi dadi in ma baki sha ba shayar da wanda kike so da aka aika mata da abinci kawai in ma bata ci bata ciyar da wanda take so wannan yana cikin musnadul harith na 899 wa qala abdullah ibn ja'far ibn khaqan al-marwazi abdullah ibn ja'far ibn khaqan al-marwazi yace sami'tu bundaran naji bundar kaji sunan wani malami ko bundar zaka dinga jin sa a cikin isnadi in kana karanta kutubu sita zaka dinga jin sa yace naji bundar waye bundar din nan ne a can kasa sai malami yace huwa muhammad bin bashar ibnu uthman al-imam al-hafiz abu bakar al-abdi al-basri bundar laqab luqiba bi zalika an masa laƙabi da bundar la'annahu kana bindarul hadith fi asarihi bi baladihi wal bundar alhafiz kenan domin shi shine bujimin malamin hadisi ainihin wato a zamaninsa a garinsu shi sa ake kiransa bundar a koma cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da arba'in da hudu to wannan malami bundar ya ƙule na ce a rattul khuruja na so fita ya'ani as-safar fi talabil hadith yace na yana nufin na so fita wajen neman ilimin hadisi fa mana'atni ummi sai mahaifiyata ta hana ni fa ata'atuha sai nayi mata da'a fa burika li fihi sai Allah ya sanya min albarka a cikin ilimi na nayi mata biyayya sai kuma Allah ya yi min albarka fihi cikin abin da na karanta ka koma cikin tarihu Baghdad mujalladi na biyu shafi na 101 da siyarwa alamin nubala mujalladi na sha biyu shafi na 145 wa qala al-hafiz adh-dhahabi al-hafiz adh-dhahabi yace kana bundar wannan bundar din can ma sami'tu bundar ne ko ba bundar ba bundar yake cewa kana bundarun arifan mutkinan basiran bi hadithal basara bi hadithil basara wato bundar dinnan arifan malami ne mutkinan mai hadda basiran bi hadithil basara masani game da hadisan basara lam yarhal bai samu yin tafiye-tafiye irin na neman ilimi ba barran bi ummihi saboda biyayya ga mahaifiyarsa waƙatana'a bi hadithi baladihi sai ya gamsu da iya hadisan garinsu da koma cikin tarihul islam mujalladi na sha tara shafi na ɗari biyu da saba'in da shida wa kana hujur ibn adi ibn al'adbar yaltamisu firasha ummihi biyade ga wani babban bawan allah malami hujur ibn adi ibn wato ibn adbar yaltamisu firasha ummihi biyadi da hannunsa yake share shimfidar mahaifiyarsa faya faya wato fayattahimu gila da yadi kawai sai yake tuhumar kaushin hannunsa ke ganin hannunsa fa yana da kaushi akwai yiwuwar hannunsa wani abin da zai iya yi mata ya dan soke ta shi a hannunsa ba lalle hannunsa ya nuna ma haka ba da haka fa yanqalibu alaihi ala zahri sai ya kurgima akan shimfidar da bayansa sai ya ji normal ba wani abu ko wani dan abu da ya shiga ko tsinke ko kaya ko abin nan sai ya ji shimfidar normal fa idza amina in ya aminta babu wani abu an ya kuna alaihi shai in ya aminta babu wani abu akan shimfiɗa a zuja a hasi ya kwantar da ita da da hannunsa yake yi sai yake ganin hannunsa ya yi kaushi ba komai hannunsa zai iya tantancewa ba da haka in ya gama gyara shimfiɗar sai ya kwanta ya birgima a kan shimfiɗar a kowane ɗan abu wanda zai zama damuwa gare ta sai ya karkaɗe shi daga shimfiɗar sannan sai ya kwantar da ita ka koma cikin at-tafsira ta ibnul jauzi mujalladi na ɗaya shafi na 191 wa qala ibrahim ibn hashim time ya cika to an ce lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi gabar ibrahim ibn hashim abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin, amin.